أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله أشي قبدا كراتم من ون اللتافين أحرري من البركة من أتكين babi na rafkannuwa a sallah a karatunmu na lokacin da ya gabata mun tsaya inda malam yake mana bayani akan hukuncin wanda ya bar zaman tahiya na farko da yadda aka yi bayanin yadda zai gyara wannan kuskure nasa za mu ci gaba daga inda muka tsaya bismillahirrahmanirrahim wa man nafaka fi salatihi wanda ya yi busa a cikin sallarsa sahiyan da rafkannuwa saje da ba'ada salami sai saje da ba'adi busa a cikin sallah shine mutum yana sallah sai ya hula iska kamar irin yadda ake wani za ga idan ya zo wajen zai sa goshin shi a ƙasa za a yi sujada wai sai ka ga mutum idan ya zo ta ƙure-ƙure a wurin inda zai sa goshin sai ka ga shi gagayi sai ga ka hura sallar ka inda gangan kai saboda me ne shi wannan fufu din ai kamar magana ne ai zai rubutu ai zai rubutu fufu ka hura iska gani to inda gangan ne sallah ta baci inda rafkan nuwa ne zai shi jirin baji wa in kana amidan badar salatu wa man adasa fi salatihi wanda ya atishawa a cikin sallar sa mutum na cikin sallah sai atishawa ta zo masa to fala yashtagilu bil hamdi ba zai shagaltu da cewa alhamdulillahi ba kawai dai tunda ya atishawan ya ci gaba da sallarsa wala yuraddu ala man shammatahu wanda kuma ya gaishe shi ba zai mai mai da gaisuwar ba kai atishawa kana cikin sallah sai ne ce maka yarhamukallah kai shiru da shi kawai ka ci gaba da sallarka wala yushammitu adisan shi ko mai sallah ba zai shammaci ne atishawa ba idan kana cikin sallah sai wani ya atishawa ba za ka ce mishi yarhamukallah ba fa in hamidallaha amma idan shi wanda ya atishawa din kuma sai ya ce alhamdulillahi ya faɗa alhamdulillahi din to shikenan fala shi alaihi babu komai gare ya sallah ta yi wa man tasa'aba fi salati wanda yayi hamma a cikin sallah to saddafahu ya toshe bakin sa ya toshe bakin sa wala yanfutu amma ba zai yi tofi ba irin tofar da yannan da ake yi in an yi hamma illa fi sai a cikin tufafinsa zai yi tofin ba zai tofa gaba ba ba zai tofa damar ko hagu ba saboda mala'iku da ke kewaye da shi yana sallah kuma yana gaban ubangiji madaukakin sarki ba zai yi tofi ba sai dai a cikin tufafin sa ne shi ma min gairi ikhraj hurufin ba tare da fitar da wani harafi ba sai yayi tofin ya matsa yawun bakin sa kenan ba tare da ya ce ya toha ba a kawai dai dan sa inda wani yawu da yake so ya tsane kawai sai dan kama haban rigansa ko haban aljihunsa ko hannun rigarsa sai dan matse kawai shi kenan wa man shakka fi hadasin wanda ya kokonto a cikin hadasi mutum yana sallah sai yake tunanin wai anya ma ko ba yayi tusa ba wai ko ko anya ma wai da wai sallan nan ma da yake yi ai wai kau anya ma bayan yayi alwallan nan ba sai da ya fitsari ba kun da sake alwalla ba ko makamancin haka mun dai san hadasi ko to sai mutum ya kokonto cikin hadasi aw najasatin ko ko najasa mutum yana sallah sai yake kokonton kai to ai kau naga wai da kasa wai anya ma ko ba akwai wata najasa a jikina ba ko a jikin tufafina fa tafakkara fi salatihi qalilan sai ya dan yi tunani kadan a cikin sallar ta sai ya dan yi shiru ya dan yi tunani summa ta yaqana daharata daga baya sai ya sakankance ya tabbatar da eh kai ai ina da tsarki ma haka ne ba komai na gane bakin zara to shikenan wannan fala shi alaihi babu komai gare shi wa man iltafata fi salati sahiyan wanda yayi waje a cikin sallah da rafkannuwa ya manta sallah yake sai ya waige fala shi alaihi babu komai gare shi wa in ta'ammada zalika idan kai da gangan ya ganganta yin waigen ya san sallah yake amma ya waiga fa huwa makaruhin to wannan makaruhi ne ya aikata abin ki kana gaban Allah ina zaka me da ka kallo me za a baka da kake bukata wa in istadabara alqiblata idan kuma wannan waigen yasa sai da ya juya ma alqibla baya saboda kallon abin da yake waigen to wannan ya juya masallar shi baya ne kada salata sai ya yanke sallah sallah ta baci wa man salla bi haririn wanda ya salla da tafafin alhariri aw zahabin ko zinare ya sanya zinare a matsayin sa na namiji ya sallah da shi aw saraka fi salati ko ya sata a cikin sallah shi alhariri nau'i ne na tufafi da ya haramta ga maza su sashi shi zinare sanannen abu ne shi ma ya haramta ga maza su sashi aw saraka fi salati ko ko mutum ya sallah ya sata a cikin sallah subhanallah mutum yana sallah shikenan ya ga ajihu bakin ajihun wani ya dan buda har an zo zan ɗaukakowa daga ruku ya buzun karami hannu a jiyo kwashe mai yan kuɗaɗe subhanallah subhanallah aw nazara muharraman ko ko ya kalli matar wani wata manisanciya wadda ba ta da wata wata wata mata kawai a cikin sallah fa huwa asif duk duka wa'annan abubuwan da mutum ya aikata ya saba ma Allah shi ne zunubi ne wa salatuhu sahihatun amma sallarsa ta inganta wa man galida fil qira'ati bi kalmatin wanda ya kutse a cikin qira'a a sallah da wata kalma yana cikin ƙira'a a sallah sai sako wata kalma ita kalman nan min gairul qur'ani ba ta qur'ani ba ce ba to hukuncin sa shine kamar wanda ya zance ne da mantuwa sajada ba ada salamu sai sajada ba adi wa in ka min alqur'ani idan kuma a kalman nan da yasa daga cikin alqur'ani ne fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi illa an yata zayyaran lafza sai dai idan ya jirke lafazan ya karanto wata aya wadda in an haɗa ta da surar da yake karantawa lafazin ya kare aya su da ma'ana ko kuma ya ɓata ma'ana abin da surar da yake karantawa da ya haɗa ta da wata kalmar ta Qur'ani sai zama ma'ana ba ta saiti ba ya ɓata ma'ana to fa yanzu da ba'ada salamu sai su jarraba adi nan wanda ana magana inda kuskure ne wa man na'asa fi salati wanda yayi gangadi a cikin sallah dan kadan ho gangadi ba ba bacci aka ce ba wala sujuda alaihi babu sujada a gare shi amma wa in saqula nawmuhu idan baccin sa yayi tsawo a ada salata sai ya sake sallar wal wudu akai har alwallan ma sai ya sake wa aninul maridi mughtafarun nun farfashin mara lafiya wannan abin gafartawa ne mutum yana sallah ba ya da lafiya in ya dauko daga ruku yana irin irin na mara lafiyan nan darura ta bige shi Allah ka ba mu lafiya ba marasa lafiya baka shi baka manzo Allah to shikenan wannan an gafarta masa wa tanahnuhu li daruratin gyaran murya saboda larura muku tafarin shi ma abin gafartawa ne mutum ya gyaran murya na larura a cikin sallah yana cikin karatu ko wani abu murya shi ta dakume sai dan ya dan gyara murya wannan abin gafartawa ne walal ifhami amma idan ya aikata haka ne ya dan yi gyaran murya din ya dan yi nishi nan gyaran murya dan fahimtar da wani wani abu munkarun wannan ya aikata makaruhi wala tabdul salatu bihi amma sallah bata bata ba dan an yi wannan wa man nadahu ahadun wanda wani ya kira shi alhali yana cikin sallah fa qala lahu subhanallahi sai ya ce subhanallahi wadan a gane sallah yake saboda ya ji hadisi ya ce at-tasbihu lirrijali wat-tasbihu lin-nisa'i sai an kira shi wane sai ce subhanallahi idan a gane sallah yake kuriha wannan ya aikata makaruhi ai ana ne da aka ce ai ma za su yi tasbihi ana nihin a inda wani al'amari ya bujuro ana bin liman a sallah na rafkanuwa to in ana son a fahimtar da liman cewa a sallan nan wada matsala to tasbihi za ku yi ko maza mata kuma ba za su iya su tafi wa saha sallatu amma dai da haka sallar shi ta inganta wa man waqafa fil qira'ati wanda ya cije a cikin ƙira'a yana cikin sallah ya jawo karatu yana tayi yana tayi sai ta kakare masa walam yaftaha alaihi ahadun bai samu wani ya tuna masa ba taraka tilkal ayata wannan aya da ta kakare ya batta ya shallake ta wa qara'a ma ba'daha sai karanta wadda ta zo bayan ta fa in ta'azzara alaihi kai idan dai abu ya cije lamari ya kakare raka'a yayi ruku'u kawai wala yanzuru mushaban bayna yadayhi ba a yadda ya dauko littafi yana kallon qur'ani a gaban sa yana sallah ba illa an ya kuna fil fatihati sai dai in ya kasance a'a bai iya fataha ba fataha ce yake kallo yana karantawa to nan fa labudda min kamaliha ba makawa dole mutum ya cika ta bi mushafin shin da kallon littafin alqur'anin ne aw gairihi ko wanan sa fa in taraka minha ayatan idan mutum ya ba aya daya a cikin fataha sajada qabala salami zai yi sujudar qabali in mutum ya manta aya ɗaya a cikin sallah misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga an tsallake maliki yawmiddin to in irin mutum irin wannan ta kama mutum a cikin sallah kaga ba aya ɗaya kenan ko to zai yi sujudar qabali saboda ya rage wani abu a sallah wa in kana aksara idan kawai abin da ya bari ya wuce aya ɗaya misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alai kaga tunda yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga ya tsallake maliki yawmiddin ya tsallake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya shallaka zuwa ihdinas siratal mustaqim kaga yanzu ya bar ayoyi guda biyu a cikin fataha a to shine nan gurin badala salatu sallai ta baci wa in kana aktara badala salatu sallai ta baci in yafi aya daya wa man fataha ala ghairi imamihi wanda yana cikin sallah to sai tuni ga wani wanda ba limamin sa ba ya halatta idan liman ya jawo sura a cikin sallah yana cikin karantawa ta kakare masa kuma mu ku tuna masa in Qur'ani ya gajiyar ku tuna masa to shi kenan kai kuma ba ba qira'a kana cikin sallah to akwai wani da ke sallah kusa da kai ba sallar ku ɗaya ba shi ma yana cikin tashi sallar sai ka ji ya kakare kai kuma ka san inda ka san matashiyan nan ka san inda za a yadda za ka tuna mashi kawai sai ka batta ka sallar sai ka tuna mashi ka karanta ne ya kama to shi ka taimake shi sallar shi ta yi kai kuma ka rubuta ta ka sallar sai ka je ka sako wata mm sai ka je ka sake sallah shine wa man fataha ala ghairi imamihi wanda ya tuni ya budi ga wani limamin sa badala salatu shi tashi sallar ta bashi shi wanda ya tuna shi ka wancan da aka tuna mu lahi alawai ya taba kawai ci gaba da sallah eh in ya gama hema wannan din godiya koko wala yaftahu ala imamihi mutum ba zai yi tuni ga limamin sa ba illa an yantazir al fatha sai dai idan shi limamin ya buƙaci a tuna masa ayyab au yufsid ma'ana ko kuma ya bata ma'anar karatun sai ya gyara masa wa man jala fikruhu qalilan wanda tunanin shi zurfi kadan fi umurud dunya a cikin al'amuran duniya alhali yana sallah na kasa sawabu to yanzu wannan ladan shi ya tawaya a sallah mutum yana sallah kuma sai kaga ya shagala zuciyar shi ta tafi can cikin duniya ta tahi daga Kano ta wuce Okene ta wuce Benin City ta wuce were ta tahi fatakwal ta tahi ina ne ya ta yawo a sallah a zuciya shi ta wannan lada shi ta tawaya walam tabdul salatuhu amma sallar shi fata fata bace ba wa man da fa'ala ma shi ya bayyana yadaihi wanda ya ingije mai tafiya a gabansa mutum yana sallah sai wani ya zo zai wuce ta gabansa sai ya ingije shi ya hana shi ya wuce din aw sajada ala shiqqi jabhatihi ko ko mutum yana sallah sai ya yi jira a tsagin goshin shi abinda ake bukata shine ka sanya goshin ka tsakiya ya damfare a ƙasa shi yasa ma aka ce yana da kyau a wajen sujira hancin ka ma ya taɓa ƙasa hikimar sa hanci a ciki shine asali hanci bai cikin gaɓoɓin sujira hikimar saka shi shine saboda duk lokacin da hanci ya je ƙasa to ana tabbatar da cewa goshi ya kai damɓarewa kenan a ƙasa tsakiyar goshi tana ƙasa to mutum yanzu kuma ya zo saboda wulaƙanci kawai ya saka dohon goshin shi ya karkata bangaren tsagin goshin shi na dama ko tsagin goshin shi na hagu kawai ya sa shi a ƙasa iya nan ya cokana ya karkace kenan aushada aushada ala shiqi jabhatihi aushada ala dayyatin ko ko mutum ya sujada akan nadi daya au dayyataini ko nadi biyu min imamatihi na rawanin sa mutum ya nada rawani akan sa ya rufe goshin shi da nadi ɗayan rawanin ko kuma ya rufe goshin shi har da nadi guda biyu kamar irin na malamai da sarakuna da ma'abota rauna ɗin ne to bala shi alai babu komai a gare shi duk waɗannan abubuwan shikenan kuma sallar shi tayi wala shi a fi galabatul qai'i babu komai ga wanda amayyarin jayesa a cikin sallah wal qalasi da magwas fi salati a cikin sallah babu komai mutum yana cikin sallah misali yayi ruku'u kawai sai amai ya kwace mashi da aman nan ya kwace mashi ya dan karkace ya amayar da aman to abinda ake so ya kiyaye abu biyu ne na farko kada ya haɗe ragowa abin da ke bakinsa na biyu kada ya tofi tup tup kada ya tofi to wannan sai sai ja sai jage ya ci gaba da sallarsa wa sahawal mamumu rafkan nuwan mai bin liman ya hamiluhul imamu liman ya ɗauke masa duk rafkannuwar da mutum ya yana bin liman to liman ya ɗauke masa illa an ya kuna min na ƙasar faridati sai dai idan ya kasance farali ne mutum ya tauye misali mutum yana sallah yana bin liman tun farkon sallar da shi aka fara to da aka zo akwai wata raka'a da aka yi ruku'u shi bai yi ruku'un ba raka'an ma gaba daya bai samu yayi ta ba kila gangadi ya dan kama ya sai da aka dauka ko a raka'a gaban ta sai dan ya dan ya dan abin gannan ya dan watsake baccin sa bai nauyi ba amma dai ba a yi da shi ba da yanzu liman bai dauke masa wannan ba so da hukuncin shi shine hukuncin wanda raka'a ta kucce mawa in an gama sallah sai ya rama wannan raka'a wa idza sahal mamumu idan mai bin liman ya rafkannuwa auna asa ko kuma gyangyaɗi ya kama shi yana cikin sallah au zuhima anin ruku'i ko kuma aka matse shi bai samu yayi ruku'u ba saboda matsewar sahu din ya cusa ya cusa ya samu ya duka ya ruku'u amma ina bai samu dama ba wa huwa fi ghayril ula alhali yana a raka'a wadda ba ta farko ba an yi raka'a farko lafiya lau a raka'a wadda ba ta farko ba sai ɗayan wa'annan matsalolin guda uku ya same shi ko dai yayi gyangyaɗi ko ya rafkana gabanin sallai yana cikin sallah kawai shikenan ya tafi wani guri ta yanzu ci ta tafi cikin tunane tunane an zuhima ko kuma a an matse shi an ruku'i bai samu yayi ruku'u ba wa huwa fi ghayril ula kuma yana a raka'a wadda ba ta farko ba fa in dani a fi idrakil imani to yanzu wannan idan ya sa ran cewa zai iya riskan liman bayan liman yayi ruku'u ya dauko ko daga ruku'u har ya tafi sujjada idan ya sa ran cewa zai iya riskan liman qabla rabbihi min as-sajdati as-saniyati kafin liman din ya dauka ko a daga sujjada ta biyu kafin liman din yayi sujjada ta farko ya dawo ya zanna ya ƙara sujjada ta biyu ya ɗauka ko to in mutum ya sa ran zai iya rufkar shi a sujada ta biyu nan ya zama yanzu ya kamo liman suna sujada tare ta biyu in za su ɗauka ko su ɗauka ko tare to yanzu wannan raka'a ya sauri yayi ruku'un wala hiqahu ya riski liman ɗinsa din nasa wa in lam yada ma'a idan ko bai sa ran riskar sa ba tarakar ruku'a ya kyala ruku'un wa tabi'a imamahu sai ya bi limamansa wa qad daka'atan fi mawdi'iha sai ya rama wata raka'a a bigirin wannan raka'a irin wannan raka'a kenan ya rama ta ba da salamihi bayan liman yayi sallama ai an gane ko mutum ne yana sallah tare da liman sai aka matse shi ko gangadi ya kama shi ko kuma zuciyar shi can wajen wasu harkoki na duniya alhali yana sallah har aka yi ruku'u bai samu yayi ruku'u ba liman ya dauka ko daga ruku'u ya tai sujada bai samu yayi ba to san da uzu abin da ya hana shi bin liman din ya kau in gangadin ne in matsewan ne to abin da ake bukata sai ya auna ya ga shin zai iya sauri ya yi ruku'un ya ɗaukako daga ruku'u har ya je su haɗu da liman kafin liman ya ɗaukako kansa daga sujjada ta biyu tunda kaga ai da a raka'a sujjada biyu ake yi za a yi ta farko a zanna sai ya ƙara wata ko to in ya gano cewa lallai ya hasasa cewa lokaci zai baya daman da zai iya riskan liman kafin ya ɗauka ko daga sujada ta biyu to ya sauri ya yi ruku'in ya yi duk waɗannan abubuwan ya samu liman ɗin a sujada ta biyu su ɗauka ko tare idan kuma ya auna ya ga cewa gaskiya ba zai iya samun liman a wannan sujada ta biyu ba to ya kyala ruku'in kawai ya sunkuya ya je ya bi liman da halin da ya same shi shikenan sai ya ɗauka wannan raka'ai ba ta a cikin sallar shi in liman ya gama sallah sai ya rama irin wannan raka'ar da aka samu wannan matsala a cikin ta wa in saha amin sujudi idan ko mutum ya rafkan nuwa ga barin sujada kaga can an yi maganar ruku'u ne to nan kuma ana maganar sujada ce mutum bai ba ya rafkan nuwa sanda kawai aka tafi an yi an gama raka'a daya an tafi an je an yi sujada ay an gama karatun Fatiha da sura an yi ruku'u an ɗaukako an tafi an yi sujada an ɗaukako daga sujada an zanna za a koma a ta biyu kawai sai harba zuciyar shi ta harba ta sai wani waje bai ya ma manta sallah ake ko kuma a'a matse shi akai bai samu yayi wannan sujudar ba ko kuma a'a gangadi ya kama shi bayan an yi wannan zaman na tsakanin sujuda da wata sujudar hatta qama al-imam ila rak'atil ukhra har sai da liman ya miƙe zuwa ga wata raka'a to yanzu ya zai sajada to zai yi sajada in ɗami'a fi idrakil imami idan ya sa ran cewa zai iya riskan liman kabala a ƙadar ruku'i kafin liman ya gama karatun fataha da sura yi ruku'u in ya gano cewa ya sa ran zai iya riskan liman kafin liman ya ƙulla ruku'u to ya sauri ya yi wannan sujada ya tashi ya bi liman wa illa in kuma ya ga cewa ba zai iya riskan liman kafin ya yi ruku'u ba tarakahu to ya kyale wannan sujudar da bai ba kawai ya miƙe wata bi al-imama ya bi limamin sa wa qada raka'atan ukra aidan shi ma dada sai ya rama wata raka'a irin wannan wanda ta samu wannan matsalar ita zai rama in ya gama sallah shine nan malamin ke ƙara mana bayani yace wa haisu qadar raka'ata diyayen da mutum ya rama wannan raka'ai a cikin hukuncen hukuncen nan guda biyu ko dai wancan da aka matse shi bai samu yayi ruku'u ba ko kuma wannan da a'a sujada ce bai samu yayi ba wa haisu qadar raka'ata diyayen da ya biya wannan raka'ai ya rama ta fala sujuda alaihi babu wata sujada akan shi ba zai kowace sujada ba ba zai wata sujada ba illa an ya kuna shakan fin ruku'i aw sujudi sai dai idan ya zama yayi kokonto a cikin ruku'unsa ko kuma a cikin sujadansa to in wani kokonto ya aure sa ya shigo cikin lamarinsa to zai yi sujada saboda wannan kokonton amma in ba wani kokonto da ya shigo masa a wa'incan abubuwan da aka misalta na wanda ya basu ruku'u da wanda ya basu sujada dan nan ne kuma daga baya bayan an sallame ya rama irin wannan raka'a da ta samu wannan matsalai to babu sujada da zai sai dai in wani kokonto daban kuma ya shigo mashi to zai yi sujada saboda wannan kokonton wa man ja'ahu aqrabun wanda kunama ta zo masa yana cikin sallah aw hayyatun ko ko macijiya ta taso masa fa qatalaha sai kashe ta yana cikin sallah wala shi alaihi to wannan babu komai a gare shi illa an ya dula fi'luhu sai dai idan aikin sa yayi tsawo ya dade ya kai wa macijin bugu macijin ya sabule nan ya kai mai bugu ya sabule yana kai har ya zama an an aiki wa ya tsananta har ya fara zuwa abu ya kai inda ya kai sai ka ga magana kuma ta tashi daga sallah kenan aw yasjudu lil qiblata ko kuma har ma ya juya ma alqibla baya saboda macijin da ya kai mai bugu gabas kai macijin su ya yamma kaga to ai ba za ka zai tsaya ba ko saboda kada kuma ya kawo hari ta baya sai ka juya ka bi shi yamma to shikenan sallah ta bata a kashe macijin ya zo a sake sallah fa innahu yaqdau wannan sai yanke sallar tasa wa man shakka hal huwa fil witri wanda yake kokonto wai yana cikin witri ne aw fi saniyati shafa'i ko ko a'a yana cikin tabiyun shafa'i ne mutum ne ya gama sallar isha'i ya tashi yana shafa'i da witri ko kuma a'a ma shafa'i da witrin ba daga jikin sallar isha'i yayin shi ba kawai dai duk lokacin da ya ga dama ya zo yana yi yana yin ya zo ya yi shafa'i da wutarin nan sai kokonto ya kama shi sai yake ganin wai dakata wai wannan raka'a da muke cikin ta yanzu shin raka'a ta biyun shafa'i ce ko ko a'a na gama shafa'i yanzu wutari nake yi to ya za a yanzu ai dama kaga a baya in ba mu manta ba ya gaya mana ka'ida wata ka'ida ko wa shakku fin nuqsani ka tahaqqiqi kokonto a cikin tauye wani abu a sallah kamar tabbatar da abin ne duk sanda mutum yake kokonton ya ga haka mai ya tauye wani abu a sallarsa to a batta kawai ya tauye abin saboda haka yanzu kaga ai yana ganin kamar ya ya ya kamar ya tauye yana cikin raka'a biyun ruku shafa'i ne ko ko yana cikin ta wuturi ne to ya batta kawai a matsayin yana cikin ta biyun shafa'i din nan ne ya batta a matsayin wannan tawayar ta tabbata yana cikin tabiyin shafa'i din ne wasa jada ba'ada salamu sai sujada ba'adi idan ya gama summa autara sannan sai wutiri wa man takallama bayna shafa'i wal wutri sahiyan wanda yayi magana da rabkan nuwa tsakanin shafa'i da wutiri fala shay'a alaihi babu komi a gare shi wa in kana amidan idan kawai da gangan ne mutum sai ya yi magana bayan ya gama shafa'i kafin ya kulla wuturi kuriha ya aikata makaruhi ba a so hakan ba wala shay'a alaihi amma babu komi a gare shi wala masabuqu wanda aka rigaya a sallah masabuki shine wanda ya riski liman an riga an fara sallah bai samu sallah duka ba in adraka ma'al imani aqalla min raka'atin idan ya samu abin da bai kai raka'a ɗaya ba tare da liman to fala yasjudu ma'ahu ba zai yi wata sujada tare da liman ba misali mutum ne yazo liman yana sallah baka san ko a wata raka'a suke ba amma dai da ka zo ka iske sun daukako daga ruku'u sun tafi sujada kai kuma kai kabbara harama sai ka sunkuya ka bi su dama haka ake bukata akwai wani abu da muke yi wanda malamai sun ce wannan alama ce ta ba a je makaranta ba ba a san haka idan ka zo ka iske liman yana sallah a matsayinka na wanda ya zo bin jam'i to in ka ga liman din nan a halin sujjada ko a halin zaman tahiya ko a halin ɗaukakowa daga ruku'u ko duk a halin da ka gashi kawai abin da ake bukata kai kabbara harama ka bishi wannan halin in sujjada yake yi kai ma yi kabbara harama kawai ka bishi wajen sujjada kada ka tsaya kai keƙam wai kana jiran su taso sai ku haɗu ina za su taso me kake jira ba sallah ka zo yi ba kuma ita ake yi bi shi kai idan ka ga cewa wannan raka'ar da aka zo suna suka yi sujudan nan sai suka dauka ko suka zaman ta yayi aka yi sallama to kaga baka samu kowace raka'a ba to shikenan kaga idan akwai wasu ƴan uwan jami'i za ku iya hada wani jami'in da su idan kun babu wasu ƴan uwan jami'i to ka samu alfarmar wannan ba sai ka sake tada wata kabbara harama ta sallah ba sai ka sake yi wata iqama ta sallah ba zaka shiga cikin wannan alfarmar ta liman kawai ka miƙe kai sallar raka'a hudun ka daidai kenan ina fatan mun gane to wanda ya zo sai ya samu liman a halin sujada sai ya kabbara harama ya shiga cikin sallah sai ya bi liman din wajen sujada da aka yi sujada aka ɗauka ko sai ya ga ashe raka'a ƙarshe ce zaman tahiya aka yi to da aka yi zaman tahiyan nan bayan liman ya zo an gama zaman tahiya sai ya ga liman ya tafi zai yi sujadan kabali ko kuma a da aka yi sallama sai ya ga liman ya tafi za a yi sujadan ba'adi to shi ba zai tsaya a yi wannan da shi ba kawai he ya tashi ya ba su guji ya koma gehe ya tashi sallai ya za a yi ka zo ka fara sallah da da sujurar qabl ko sujurar ba'di bayan kai baka samu ko raka'a ɗaya ba to in kai haka shine malam yace badala salatu sallar ta baci wai sallah anan da aka ce ta baci to dama ai baka samu ko raka'a ɗaya ba a'a abinda ake nihi alfarmar da da kace da ita ta idan liman ya sallame ka tashi ba sai ka sake tada wata sallah ba ka yi sallar ka sakakka to wannan alfarmai ta baci saboda haka yanzu sai ka yi kabbara ka yi ikama sannan sai kai sallarka ina fatan mun gane sosai zan maimaita wal masabuq wanda aka rigaya a sallah in adraka ma al imami aqalla min raka'atin idan ya riski abinda bai kai raka'a ɗaya ba takakka tare da liman fala yasjudu ma'ahu ba zai yi sujuda tare da shi ba la qabaliyan ba zai yi qabali da liman din ba wala ba'diyan ba zai yi ba'di da shi ba fa in sajada ma'ahu in yayi sajada tare da liman din kabal ko ba abi badala salatu wa sallah ya tabaci dama dai na faɗi mana bai samu ko raka ɗaya ba abinda ake yi da sallah ya tabaci alfarmar da yake da ita ta ya tashi ba sai ya sake tare iqama ba ya sallah yato wannan alfarmar ta kari ta baci wa in adaraka raka'atan idan ko mutum ya tsamma raka'a ɗaya tare da liman kamilatan cikakka au akasara ko fiye da raka'a ɗaya to sajada ma'ahul qabaliyya to yanzu wannan liman din in zai qabali to za ka bi shi a yi tare da kai saboda ba a yi sallama ba tunda ba a yi sallama ba ka da dalilin da za ka tashi ka cike sauran rako'in da baka samu ba dole za ka bi liman ɗin a yi wannan sujadar da kai wa akkarar ba'adiyya amma zai jinkirta ba'adi hatta yutimma salatuhu har sai in ya saka sallarsa fa yasjudu ba'da salamihi sai ya sujada bayan yayi sallamarsa ina fatan mun gane nan idan mutum ya samu raka'a ɗaya cikakka tare da liman ko kuma abin da ya samu ma ya fi raka'a ɗaya to amma a cikin sallan nan liman ya yi wata rafkannuwa wadda rafkannuwan nan ta ja za a yi sujudan kabali ko sujudan ba'adi to yanzu kai da ka zo za ka bi liman kake bin liman ɗin nan duk da baka samu cikakkun raka'o'in sallar ba dole ne wannan kabalin ta shahe ka wannan ba'adin kai ma ta shahe ka ko da kausan da aka yi abin da ya kawo kabalin ko abin da ya kawo ba'adin kai baka shiga cikin sallar ba ko da tun kafin ka zo ne tun a raka'a farko ne liman ya ya rakkannuwa rakkannuwa ta wajaba masa yin sujudan kabali ko yin sujudan ba'adi kai kuma san da ka zo ba a raka'a farko bane ba a raka'a ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu to tun da ka shiga cikin wannan motar ta liman to ka shiga cikin wannan gurbin rakkannuwan kai ma yanzu abin ya shahe ka saboda haka idan kabali ce za a yi kaga duk da akwai raka'ar da baka samu ba kana jiran liman ya sallama ka tashi ka kawo raka'ar da baka samu ba to in kabali ce ta a wuri ta kama liman to yanzu dole zaka ba a yi kabalin da kai idan aka yi kabalin da kai liman ya gama ya sallame sai ka tashi ka kawo raka'ar da baka samu ba idan ka kawo raka'ar da baka samu ba shikenan kabalin ka ka dama ka riga ka yi tare da liman idan kuma ba a duce liman ta kama shi a halin da kai kuma akwai raka'ar da baka samu ba a wannan sallai kana jiran liman din ya sallama ka tashi ka kawo raka'ar da baka samu ba to yanzu abin da zaka yi yana cewa assalamu alaikum kaga ai zai sai je ba adin shi ko to kai hika miƙe ba za ka je ai ba adin da kai ba sai ka cika sauran abin da baka samu ba a sallar ka tsaf su kuma suna can suna ba adin su kai kuma kana nan kana cika sauran sallar ka to in ka gama cika abin da baka samu ba to sai kai taka ba adin kai ma kai kaɗai ina fatan mun fahimta kun gane ko fa in sajada ma'al imami idan kuma mutum yayi sajada tare da liman anidan da gangan badala salatuhu sallar shi ta baci idan da gangan a cikin irin wannan halin da ba a bi ta kama liman kai kuma baka samu raka'a cikakka baka samu duka rako'in sallar ba da gangan sai ka bi shi maimakon ka tashi ka ci ko abin da baka samu ba sai ka bi shi akai ba adin to badala salatu sallar wanda yayi wannan abin ya bata baci saboda ai kaga yanzu tun da liman yayi sallama kaga shi ma yayi shi ma zai sallama sannan yayi da liman kuma ai ba'adi to ai kai da kai sallama ka bi kuma akai ba'adi da kai ai taka sallar bata cika ba dan me za ka yi sallama ko kabalin abin da yasa aka ce ka bi shi saboda sallama bata gitta ba ita kafin ai sallama ne ake yin ta wa in kana sahiyan idan kuma da rafkannuwa ne ka manta da ya sallama ya tafi wajen ba'adi kai ma kai sallama ka bi shi akai ba'adi sai da aka sai ka tana kai subhanallah ai kau sallan nan hudan same ta cikakka ba to yanzu tunda rafkan nuwa ne tashi ka ci ko abu kai kabbara har ma ka ci ko abin da baka samu ba in ka gama sai ka sujjira ba'adi saboda me wancan ƙarin da ka shigar na sallamewa da bin liman din da kai ba tare da ka kammala taka sallar ba ina fatan mun gane wa idza sahal masbuqu ba'da salam ba'da salamil imami idan masbuki wanda aka tsere mawa a sallah bai samu cikakkun rakawo'i ba sai rafkannuwa bayan liman yayi sallama to fa huwa kal musalli wahdahu wannan kaman mai sallah shi kadai ne ai kaga da an ce wa sahawul mamumi yahmiluhu al imam ko rafkannuwan mamu liman ya dauke masa to yanzu wanda bai samu duka raka'o'i a sallah bai samu cikakkun raka'o'i ba a sallah to idan liman yayi sallama ka tashi kana ciko sauran rako inda baka samu sai kai wata rafkannuwa to yanzu ba liman din da ya dauke maka da kai da mai sallah shi kadai duk ɗaya kuke fa hukal musalli wahdahu shi kaman mai sallah shi kadai ne wa idza tarattaba ala masabuki idan sujadu suka jerantu ga masabuki wanda aka tsere mawa a sallah ba adiyun min jihati imamihi da ka zo ka samu liman ɗinka ba a ta kama ya saboda haka da yayi sallama zai ba abi kai kuma ka tashi ka kawo raka'ar da baka samu ba kaga kana nihin idan ka gama taka raka'a za kai taka ba abin kai ma wa qabliyin min jihati nafsihi to kuma a cikin wannan abin da kake wannan raka'ar da kake cikawa kai kuma daga bangaren kanka sai qabali ta kama ka to ya kenan ajza'ahu al-qabliyu qabali ta isan masa dai kaga a nan gurin in zamu iya tunawa da wata ka'ida da muka baro a can baya ko shine wanda ya rage ya ƙara, ragewa dai ƙabale ke jawowa, ƙarawa kuma ba'adi ke jawowa. To, ai kaga tun a baya gaya mana idan ƙabali da ba'adi suka haɗu ƙabalin za a yi, ko? A mahallin da ya kawo karatun wanda ya rage ya ƙara. To, nan ma aikatan kwacin haka ne, shi dai a ɓangaren liman ana bin ka ba'adi, kai kuma a ɓangaren kanka ana bin ka ƙabali, to yanzu ƙabalin za ka yi. Tun lokacin da sujjidar ƙabali da ba'adi suka gwamatse a sallah ɗaya, to ƙabalin za a yi ita ce gaba da ba'adi. ita ce gaba ina fatan mun fahimta wa man nasiya ruku'a wanda ya manta da ruku'u bai ba wa tazakkarahu fi sujudi ya tuna da wannan ruku'un alhali yana cikin sujada raja qayyima ya dawo miƙe tsaye ya dawo ya miƙe tsaye mutum ne yana sallah yana gama karatun fatiha da sura kawai bai ruku'u ba sai sun kuya kawai ya tafi sujada yana cikin hijiran nan sai tana subhanallah ai ban yi ruku'u ba to ni ke tsaye kawai tas ka ni ke tsaye wa yustahabbu lahu mustahabbi ne ga irin wanda wannan halin ya same shi an yi ida shi an minal qira'ati ya dan maimaita wani abu na kira na qira'a na karatu sai ka dan maimaita wani abu na surar da ka karanta ka dan maimaita summa raka'a sannan sai ka yi ruku'u sai ka ci gaba da sallarka in ka gama wa sujada ba'da salamu sai ka sujada ba'da ina fatan mun fahimta ومن نسي سجدة واحدة wanda ya manta da sujada ƙara ɗaya ka je ka yi sujada sai ka ɗaya ka bar ɗaya wata zakara ha ba'a da qiyamihi sai mutum ya tuna cewa a wannan raka'a ho sujada ɗaya ne ban yi ɗaya ba sai da ka miƙe tsaye can sai ka tuno kai ai na baro sujada ɗaya a ƙasa to shi ma raja jalisan ya dawo sanne wa sajadaha in ya dawo zanne sai ya yi wannan sujjada din wanda ya bari sai ya yi ta illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyami sai dai in ya kasance ya riga ya yi zaman tahiya kafin ya miƙe misali a raka'a ta biyun sallar azhar sai kai sujada daya sai ka bar daya sai da ka miƙe bayan ka yi zaman tahiya ka miƙe ka kawo sauran rakawoyi biyun da baka na bayan zaman tahiya din sai ka tana kai to aikawa a cikin waccan raka'a wannan raka'ar da ta gabata na bar sujada daya daya nai to fala idil julusa mutum ba zai maimaita wannan zaman ba mutum ba zai maimaita wannan zaman ba idan ya koma yayi wannan sujare to ba zai sake zaman ba kawai sai ya miƙe kuma ya ci gaba da sallarsa idan ya gama shi ma sai ya sujara ba aji kamar yadda wancan maye ne wanda ya bar ruku wa man nasiya sajdatayni wanda ya manta da sujudu guda biyu farra sajidan ya fadi yi sujudai mutum ne yayi karatun fataha yayi karatun sura ya yi ruku'u ya ɗaukako daga ruku'u kawai he ya tahi sujada da ya tahi sujada kawai he ya manta bai kai goshin shi ƙasa ba kawai he ya zanna a'a da ya zanna kuma kawai he ya tashi bai yi sujada ko dai ba he ya tashi kuma ya miƙe ya ci gaba da wata raka'a yana tsaye ne tuna kai to ai ko da naje wajen sujudin nan ban yi ko ɗaya ba na dawo tsaye to yanzu haɗi ya haɗi kawai ya yi sujada walam yajlis ba zai zanna ba wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salami a cikin dukkan wannan sujudan ba'adi zai yi a cikin dukkan wannan halayen sujudan ba'adi zai yi ina ganin mu tsaya nan ko alhamdulillah wallahu a'lam